Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai kome wanda shi ne haɗa mu a wannan rana ta laraba wanda yau ɗaya ga watan juma'ar ula hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma ya dace da 16 ga watan 12 miladiya 2000 da ainihin 20 wanda wannan darasin namu shine darasi na na nawa ne yau darasi na goma sha bakwai ko? shi ne darasinmu na goma sha bakwai a cikin littafinmu na a shafibiya in ba manta ba mun soma wannan babi na suratu umar ƙura'an wanda mun yi baiti guda hudu abinda muka so daren na mai takwas ɗin gaba ke ɗaya amma saboda yanayi muka haƙura to yanzu allah za mu ƙarasa wannan guda abin nan guda hudu ko sai ya ce wa min ƙabli hamzil ƙafa ya silhali warshihim وأسكنها الباقون بعد لتكملا ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الكاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل أولياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملنا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملا وانا سيدة كاتم من يوم إذا مكمن تابا منا سكين هاء الضمير can farko mun faɗa muka ce a malam hamza shi akwai kalmomi guda uku da alaihim da ilaihim da ladaihim yana yi masu zamma yana ma wannan ha'un zamma a halin wucewa ko halin tsayawa zai ce an amta alaihum ko dai ce an amta alaihum tsaya ko ce ghayril maghdubi alaihum wala dhalin haka nan zai ce ilaihum haka zai ce ladaihum haka muka fada ko sai muka tsallaka zuwa wajen malam kalun zuwa malam ibnu kafir ibnu kafir idan ya samu mimul jam yana yi mata sila gabaki ɗayan qur'ani liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kake karantawa to malan qalun sai muka ce huwa bi takhayyirihi dala shi fuska biyu gare shi ko ya sila ko ya kiyin sila ma'ana ko dai yace liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya danganta idan yana dan madda zai zamu fasila kuma yana salatul mim to zai ce liyabluwakum ayyukum gurgudan harka hudu da yake ja to sai zamu tallaka zuwa ga imamu warshi sai yace wa min wa min qabli hamzil qat'i silha liwarshihim ومن قبل حمز القطع سلها لورشهم yana so ya ce mana mimul jam idan daga ita sai hamzatul qat'i to sila malan warshu yake mata kuma mun san malan warshu da malan hamza da madda wajiba muttasila da ja'iza munfasila da lazima duk gabaki ɗaya harka shida shida suke da ba sa ragewa kaga wannan da yabluwakumu min qabili aljaiz almunfasil saboda haka warshu zai data harka shida to da yace wa min qabli hamzil qat'i silha li warshihim memul jam idan ta zo kafin alhamza ta sadarwa sai ce ka sadar da ita ga malam warshu kenan ashe idan alhamza sadarwa bata biyo ta ba ba zai sadar ba misali kamar a ce me la yadurrukum man dalla a dama wannan ai bai daga me za a yi ku kawo mana wani abin nan eh ku kawo mana inda yawa gairar magdubi alaihim ba zai ce alaihimu ba sai ce alaihim wala haka zai daure to abu shama da ya zo nan ya yi wa malar shaɗibi gyara ya ce da ya ce wa min ƙabli hamzil ƙato'i silhali warshihim كأنه يشعر أن ورشا لوحده هو الذي يصلها وغيره, وغيره من قالون وابن كثير لا يصلان سوى ومن قبل همز قطع السلحة لورشهم إذا ميم الجمع تزو كافٍ a rabin sadarwa ka sare ita ga warshu kaman wani sai ya fahimci to kenan warshi kada yake wannan ma'ana banda ibnu kafir banda kanun yace ina ma cewa yayi wa min wa min qabli hamzul qat'i wa faqa warshuhum ma'ana wa faqa man taqaddam kaga shikenan babu wani iskali wato wanda zai nuna muku yadda shi in dai karatu ne to dan adam Allah yana masa bude kun ga Abu Shama ina jin hula ɗaya ce ko biyu hula hula biyu ce tsakaninsa da haka hula ɗaya ce hula ɗaya ce tsakaninsa da Imam Shatibi saboda malamin sa shine almajirin Malam Shatibi na kai tsaye mana ko hula ɗaya tsakani saboda shi ina jin ya rasu 660 ko da biyar ne kuma shi kuma Shatibi 590 daidai hula ɗaya ce tsakaninsu amma kuma ka ga wani isi da ake dole ka sallama kuma in ka duba baitin ba zai kare ba domin fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu ta zai ce wa min qabli hamzil qata'i wa faqa warshuhum kaga shikenan silhali warshuhum shikenan ba wani matsala baitin bai kare ba eh to sai ce wa askana hal baquna ba'du litakmula to al baquna duk wanda bai ambata ba ma'ana banda ibnu kafir banda qalun banda warsh to duk saura ga baki da daure ta suka yi wa askana hal baquna duk saura wanda ba wannan ba sun daure wa hamzatul amim mimul jam'i ba'du bayan wanda bayanin sai gabata li takmala wato domin lissafi ya cika ma'ana lissafin qari'ai akan mimul jam kenan yanzu natijar da muka fitar da ita mimul jam'i malan warshu zai yi mata sila idan ya samu hazard qat'i kuma zai da harka shi da gurgudan mazhabin sa na mudud malan qalun yana da fuska biyu ko ya ja ko ya kija idan yana janta kuma yana jan ja'iza to zai ja ta harka hudu gurgudan mazhabin sa na madda ibnu kafir da ma baya jan madda ja'iza ga baki da to kaga shi kawai dama sai dai yace li yabluwakum ayyukum ya wuce tunda shi bai jan ja'iza kamar da zamu zo nan gaba babu madal kasar insha Allah to wanda ba wannan ba duk kawai gabaki daya sai dai su yi me sai dai su daure ta saboda haka wa askar halbaquna mun gama da wannan ko to sai yace wa min duni waslin dammuha ko dummaha duk an karanta wa min duni waslin in kaga dama in kace dammuha dammu sai zan mubtada ko dai min duni zamo khabar muqaddam ko kuma wa min duni waslin dammu qabla sakin shi kuma wannan qabla din sai zama shine khabar ku gane idan muka ce dammuha ya zama mubtada domin abdum ism in kuma ka dama ka ce dummaha ya zamfe da amur kenan dummaha ayyuhal kare ka yi mata dumma ya kai mai yin karatu amma kuma ba tare da sila ba ma'ana za ka yi mata dumma ba ka sadar ba min kabli sakin in ta zo kafin ɗaurare ya ke nufi da sakin a nan shi ne hamzatul wasli likullin wannan ga dukkan ƙari'ai gabaci da ina misali an ƙiwulati himullati ba wanda zai ce an ƙiwulati himullati ba wanda zai ce haka idan rusalna ilaihim musnaini ba za ka ce ilaihim musnaini ba sai ka ce ilaihim musnaini kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum ba wanda zai ce kutiba alaikumul qitalu li'annaha ja'at qabla hamzati waslin sakina dan ta zo kafin alamar ta sadarwa daurariya to shi yasa ake ce wa min duni waslin dhamma qabla sakinin li kullin wannan ga dukkan kariyai mun gane ko kenan da wanda mazhabar sai ya daure da wanda mazhabar sai sila duk sun haɗu a nan sai ya ce wa ba'ada sai ke cewa wa ba'ada al-ha'i kasru fatal ala ma al-kasri qabla al-ha aw al-ya'i sakinan wato likullin magana ta riga ta cika nan da muka ce wa ba'ada kasr al-ha'i sabuwar magana ce wa ba'ada wa ba'ad al-ha'i nake so wa ba'ad al-ha'i kasru fatal ala ma al-kasri qabla al-ha aw ya isakinan muna da kafin wanda mimul jam'i take biyowa muna da ha wanda mimul jam'i take biyowa ko muna da ilaikum yanzu me ta biyo kaf muna da ilaihim me ta biyo ha to sai ya ce wa ba'adal ha'i ita wannan ilaihim hukumin murjam yanzu bayan mai ta zo ta zo bayan ha to sai ya ce wa ba'adal ha'i idan mimun dinnan ta zo bayan ha'un kasru fatal ala fatal ala kasara yake mata wane ne fatal ala malan adam hamza kai kai kai malan umar waye fatal ala eh ah sai ka duba malan hasanu abu amr kai ka daina mana maganar malaman tsoro abu amru wannan asara abu amru abu amru za ka ce kawai yawwa mun bai mita ko? to sai ce wa ba'ad alha'i kasru fatal ala ita wannan alhamza wa ita wannan mimun kai wa ba'ad in tazo bayan bayan ha'un to abu amr kasara yake mata amma kuma ma'ana me yake makasara amma sai ya kawo ka'ida sai ya ce ma'al kasari qablal ha amma ba sai an samu kasara kafin ha'un din awul ya isa kinan ko kuma ya daurariya misali mu ce me zai ce nan ya muka ce sace wannan ilaihi musulai ne ko? ya ce kasar fatal ala fatal ala yayi mamimin dinnan kasara amma ma'al kasri qabla ha sai fa idan an samu kasara kafin ha'un din kaga nan an samu kasara ko an samu bi awli ya isa kinan ko ya daurariya ilai to ya zai ce na sai ce ilaihi ilaihi mis bihimil asbab haka zai ce ko kawo mana misalai an zunubi himil wala yi sa'adu an zunubi himil haka zai karanta kenan kasar fatal ala ma'al kasar ƙablal ha awul ya isa kira kenan zai ce ilaihimis bihimil haka ne to zai ce kutiba alai kumil kitalu ba zai ce ba saboda nan kafin ta biyo ba ha'un ba mun fahimta kenan wannan ƙara sai mu tsare da duk inda muka ga memur jami'i ta biyo ha'un mai kasara kuma ha'un din nan ya zama kafin ita kasara ce ko ya ɗaurariya to zai zai rafke sai musu kasara ga baki ɗaya mun gane ko? sai ya ce ina inda muka tsaya ina inda muka tsaya sai ya ce wafil wasli kasrul ha'i bi dhammi shamlala wafil wasli wafil wasli kasrul ha'i bi dhammi shamlala idan za a wuce wannan alhamzan wannan ha'un din nan da malan fatal alaye wa kasara to malan shamlala kuma zan ma zai yi zai ce ilaihu musnai ne bihumul asbab wata ƙaffa'at bihumul sai ce wafil wasu ne kasar hari babban mishamlala me yasa bai fada mana mimun ba me yasa bai fada mana mimun ba domin al'asul fiha azzam shi ne asali a wajenta kun ga bai mana magana mimu sai kuma mana magana hawo sai ya ce wafil wasri to a halin wucewa kasarul ha'i wannan kasara ta ha'un a wajen abu amur bidon mi shamlala malan shamlala ya mata zamma zai ce bihumul iz arsalna ilaihu musnaini wata qatta'at bihumul asbab ku kawo mana misalai eh to shi ke na eh alaihumul kital misali duk misali za ku ta kawo rututu kun mai wannan sosai? to kenan nan kira nawa gare ka uku wajen malar abu amur za ka ce ilaihi mithnaini bihimil asbab wajen malam hamza da malam kisa'i ilaihu musnaini bihumul asbab wajen jimhur bihimul bihimul ngane ko to to sai sai kawo misali ma sai yace kama bihimul asbabu wannan ma za'ida ce ma'ana kadhimul asbab kama bihimul asbab wato kaman bihimul asbab kaga ka bayyana fada wajen malam hamza da kisai bihumul wajen malam abu amr bihimul wajen jumhur malamai bihimul sai yace summa alaihimul qitalu sannan alaihimul qitalu alaihimil alaihumul alaihimul mun gane wannan ka rike su da kyau za mu zo ta mura kira'at a ce yi kira bi fulan a tufi alaihi fulan in ba ka rike ba sai maka wahala sai ya ce wa lil kulli bil kasri mukmila ku duba ya ce wa lil kulli to ka tsaya a wajen dukkan ƙari'an nan bil kasri da kasra mukmilan kasara wacce take abar cikawa wato a halin kasancewa mai cika kasara nan zaka ce ilaihim zaka ce bihim hatta wajen malan hamza da kisa'i sai dai nan kan manta ka'idan malan hamza da kisa'i nan a wajen malan hamza da kisa'i za a ce ilaihum saboda ka'idan wancan عليهم إليهم همزة ولديهم جميعا بضم ال... بضم الآء وقفا وموصلا idan wannan kalmomin ne guda uku da alaihim da ilaihim da ladaihim ko ka tsaya ko ka wuce hum hum hum a wajen su kenan yanzu anan wajen bada hamza da kisa'i zaka ce a afu eh wajen bada hamza shi kadai zaka ce ilaihum bada hamza shi kadai da kisa'i da sauran jama'a ilaihim shi kenan mun gane amma a nan bihim ya za a ƙa'ita akwai bihum ko mara umar akwai masu bihum to me za ba za a ce bihum ba tunda ma ce bihumul haka fa yake karanta malam hamza da kisa'i bihumul haka in zamu tsaki nan da malam hamza mu ce bihum ko ba dai mala ibrahim abin yake yanzu in za mu tsaya da mala hamza ya za mu ce yawwa kawai a nan waƙif lilkulli kawai a nan za ta yi aiki bil kasiri malan hamza ne malan kisa'i ne malan abu amur ne ballantana sauran duk gaba kiɗe za ka ce bihim a wajen wucewa shi ne za a san da wa kake karatu amma yanzu lokacin da kace bihim ba wanda ya san kira'awa kake amma da an ji ka ce bihumul asbab sai a ce to ko dai hamza ko kisai da ka ce bihimil sai a ce abu amr ne da ka ce bihimul sai a ce to ba wa'ancan ukun bane Allah za an fahimci ba shi da wahala sosai in an fahimce shi insha Allah ne da ina ta a dinga muraja'a a dinga muraja'a yanzu insha Allah ta'ala karatu ya dan fara tafiya zamu je idgamul kabir eh arama mala adamu ana tare da mu da insha Allah ana gagane ya gurgurda iko eh ban ji ba yau kaɗai ka gane magana babba kenan to gaskiya ka sami aboki kamar gamal hassan nan ku rika ɗan haɗuwa kuna ɗan eh insha Allah babu wani matsala a cikin abin malaya a ya dan zauna ba wani abin nan ba za mu yi ba a ce wani ya faɗi wani ya ce a daure a rika zuwa wato ina faɗa muku abubuwa da yawa shi ilimi wallahi yana da rana kuma abin zai iya taso ma inda baka rata ba yanzu wani abin da yake zato ni har ka kira ta ba ta bace wallahi sai ka same ka tsundum inda kuma sai kai bayani kaba zo a ce Allah gafarta malam wallahi da ma kaza kaza kai muke jira eh mun yi sabani ni da aboki na wani ya ce kaza ya ce kaza to shi yasa muka zo malam Basir wai an ce mana akwai mai ta wai bihimil wai gaskiya ne akwai kira'a irin wanda sai ka ce eh to na mun tosha da biyar a gida to ka gani abun yana da matukar muhimmanci in dai ilimi ne kada ka ce ni ba bangare na bane kuma musamman yanzu na sha gaya muku wato wani tsawur muke da shi yanzu ba ku duba an kai yanzu a duniya ana musabaka kan alqira'atul ashara akwai dan Najeriya akwai Abdullahi bara da aka yi musabaka a Dubai qira'atul ashara yayin musharaka kawai shi mai dan karatu zai ce ikra min qaulihi ta'ala bi qira'ati fulan wa riwayati fulan kawai sai fara ba qira'atul ashara a ce maka bi qira'atin man fulan riwayatu fulan haka zaka da ce maka kada ka dauka za ta kaita a wannan saba din wallahi sai ka ambata maka Abu Ja'far Yaqub Khalaf al-Ashir an kai yanzu ana qira'atin ashara a duniya a sabaka to dan me mutun zai bari a bashi baya sai ka ba ta barka ba ba abubuwa ne za su iya taso maka baka shirya ba eh wani kaka ga wannan kura ake ai gaba a dukan fada akwai wani bawan Allah kaman juma'a wajen hudu ko biyar ya zo ya sallah na koyar da su a legal kusan 2006 ko 7 dan gwani adaran ma ne sai nake ce masa nake ce musu irin nasiha ta gaba daya nace kun ga harkan tadbiqin nan ku kula da shi kuna QS wala kar ku yi mamaki yanzu ɗaya daga cikinku duk wanda ya fita na farko ya zama malami kowace rigima ta kira ta za a zo maka da ita a ce Allah gafarta mana ka gama ligan saboda haka mun zo tambaya an ce wai kira awwa ne ko yawa yawa ne shi kawai yana ganin wallahi da wasa ne sai nake na faɗi wani abu ta wasawa kamar da yawon mala'iku na ce zukun kuna zuwa tv to ta yi wani je tv wata makaranta sai koyarwarsa ta burge sai ga makarantar su rike shi to in baka koya ba tun yanzu a can da zaka koyar a lokacin zaka koya bala haruna ta wasa kamar na masa baki yana za tv wata makaranta kawai sai hedi masa zama ce ko principal ce a gaskiya da ba su da malamin qur'ani saboda kawai sai suka ce ai kawai suna so suka rubuta iri ma gaba daya a daukar musu shi a matsayin dija wallahi sai sabi ne ce malam kaga abin da kake faɗa ya faɗa kai na yace wallahi daga tv kawai ayyana ne malamin qur'ani na ta abin da ke gaba kenan to haka rayuwa take so inda ilimi ne kawai ka yi kokari wanda za ka iya koya ka koya ko da ɗan sama-saman hakan na sai ga akwai ranar abin lokacin zai maka amfani aƙalla zai zamo baka da jahilcin abin ina tuna lokacin mana sas mara iliyasu aliyu yana vice principal a sas to akwai gidajen malamai a nan wajejen dakata to akwai wani ba masare gidajen su ba nisa to himu kai masu ziyara wajen magariba ni da yan ajin bane haka to lokacin sallah yayi shi mara Ilyasu sai ce to ɗayan mu ya jagoranci sallah to bayan an yi sallah an gama sai shi ba musulun sai yake tambayar mu yake cewa wai shi da Allah yana tambaya shi a mafallatai cikin gari sai da ana sai da yasu marabita da aliya Allah zai kalaka da sauriya